on the beats.
Kutubil makatuni shai Ahmad Tijani. Ya kutubil makatuni shai Ahmad Tijani. Bismillahi Allah jalla Ubangiji. Ni kai na roka Allah kai mina gaji. Na yau kasidar shai na gausal wara Tijani. Ikayo salati ya lagun annabi, ka daɗo salati gun sarasulabin abi. Da Ali har ma da sabai gunsa ɗan adanani. Ka tallafa mi ya Allah dan annabi, dan faduma wacce ta yi shura gun annabi. Waliya kuma mata gun Ali Abul Hassanai ne. To albarkacin auliya da sabon annabi alfarmar shayana mai kaunar annabi ina nufin barhama gausin layi nuri layi a gaban basira ya Allah zan yi yabo domin na wake Ahmadu wanda ake yabo abin nufi maulana shehi Ahmad Tijani. Ni a cikin yabo na ni dai zan buga tambura. Na yi jiniya domin na kira mai jin kira. Da ku zo mu wake Ahmadu wanda ake kira Tijani. To dukkan waliyai Ahmadu yau sun sallama. Sun yarda cewa shi kai ne a sama. Komai na Allah yau fa yana gun Ahmad Tijani. Yawa ka dabi su ma yau daga sun yi durbuso. Sirran kwafogon kashe suna neman iso. Domin su dace su samu yarda gun kotufin rabani. Ya gausin giyasin Ahmad gausin duniya. Kai ne fa gausin da babu kamar ka duniya. Dukkan mukamai Ahmad ka tare su ba wani shauni. Ya gausal wara gausala ga wasu shahidu. Aka tafi sun kasa su gano Ahmadu. Gane hakikarsa sai dai jalla Ubangiji Rabbani. Ya sarkin waliyai Ahmad ka wuce magana. Matsayin kashe ya Allah shi ne ya shina. Ba dai mutum ba Ahmad sai dai jalla Ar-Rahmani. Ya sirri na Allah Ahmad ka wuce maka. Sai dai kalifa na Allah dan kaka ya ka. Koma na ce ma kai ne ruhin da dan adana ne. Ai kai ne ba shehi ce hannai duka madu kai ne kake tarbiyar kaunu muhammadu to dole na ce kai ne fa muhammadu ahmad tijani ai matsayin ka ahmad baya fado nan duniya sai dai na yi kuskar da ce na sha giya to ba zan faɗa ba domin kada aje a kai na bare ni ai sai dai na yo wauta na fito dan kankani ko za zage na yi ba sabo ba sani sai na faɗa domin ba san waye wani tijani to kai ne kalifa na Allah mai ɗimbin sani a tawani yau duka gwanka suke neman sani kai ne sani kuma kai ne wanda ake sani tijani kai kai ne ruwan sama wanda yake yanke fari kai ne ruwan kuma amadu kai ne hadari kai ne fa gonar hada bincin shi ana tijani ai kai ne kudi kuma kai ne haja amadu kai ne siye da siyarwa tintin hamidu to kai an siye kai a da siyarwa a mata tijani To kai ne mutan fili da na ɓoye mujahidu Kai ne asiri kai ne bayyana amadu Kai ne tajallin da kowa ya yi gumbai fada balle ni To kai ne gani kuma kai ne wanda ake gani Kai ne idan kowa Ahmad mu mun sani Da ganin ka ne ba ke samun gano ka ya tijani Ni kai ne jikina da ruhina duka amadu Kai ne tufafi abin sawa na sayidu Kai bai gani dubo ni da kyau wa ka gani tijani Ai kai ne ma'auni kai ne hudu amadu Kai ne mudubi kai ne fuskar sayidu Kai ne cikin komai maulana amada tijani Kai kai ne gida kuma kai ne dajimin sani Kai ne sa'a kuma kai ne babba da kankani Wannan bayani sai mai zurfin hankali mara rauni To kai ne zaman ya shehi na kai ne kasa Na shaida wannan tintin babu munakisa Sai mun kirai ne za su ga wai na zurfafa a bayani To kai ne tsiro haka nan bishiya da itatuwa Kai ne towa har komowa har zuwa Kai ne ka darko kai ne hanya shekana tijani Ni ba dan ba ba dan ba tabbas da na faɗi To da na faɗo ainihin shehi da wuyar faɗi Sai dai a ramzi wanda na yo maku sai ku nemi bayani sama kai ne can kololuwa kai ne a can kasa gumba wanda yake zuwa kai ne ka kewaye komai babu wani ka nure layi to kai ne a farko Ahmad kai ne tsakiya kai ne a karshe buriskar sa akwai wuya sai da ya kyale ka ba kowa sai kai kadai tijani to kai ne basirin ba wani zancen waiwaya ba ka fahimtar bayanin ko kai tambaya kai mulki ka me bakin ka da sha'anin tijani ni na tunani domin gane amadu na bincika na gaba kowa sai amadu yau koyi na in ka duba sai dai amadu tijani Ika boye komai cikin ka habibi sayidu Komai kuke so yana jikinsa mutahidu Ku sallama mai ku sam komai shuma gaban irfani Ya shari na Allah mai kaunar al-Mustapha Sannan wali gashi jini ga mujtaba Shari na kaunar ka jinin Ali Abula sanai ne To dukkan dare kuka tare su na duniya Ka tattare ka sa a cikin tijaniya Kai yau ba dare ka kuɗe sai tijaniyar tijani To duk wanda ya zama ɗan ɗarikar tijaniya Na tabbata ko lahira baya shan wuya Domin yana tare da Muhammadu na ɗan adana ne. ku yan uwa mabiya shehin tijaniya to sai ku dage ku daure don ba sai tsaya domin ku dace ku samu rabogun jalla arramani to ga wasiya ya mabiyan tijaniya ku rike ɗari kar kam kam kada ku waiwaya dan kar magauta su cin maku domin ba su san tijani To domin darikar akwai badala kamaya A ciki dari ba kwarai kuma mai tariya Shi ne magauta suke makudin bin asa da ikhwani Ai su ne suke suka ga darikun auliya Suna ta kansu kai kace sun sha giya Sun laukace sosai ba sa son gafarar ramani To dama ku tuba ku bi shaya ku min kirai Gaishe abul abasi yayi gaba fajirai Ya bar ku baya yayi gaba sai dai ku yi jiran tsammani
Shehi Ahmad Tijjani
suna nan sun yawa yau ko ina in ka duba suke hawa-hawa domin a yau komai an bai almajiran tijani Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
to daga arzikin duniya aka baiwa amadu shi ko ya tare ya baiwa muridai nasa du har arzikin lahira duka nagun amada tijani Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To ya ku mutane wanda yake san duniya Ko lahira ma kake so to kada ka tsaya To sai ka nema kun yayayen Amada Tijani Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To maganin mukaman ka shehi zana tsaya ka Sai dai karamin ka zana faɗo kwaya haka Koyon ka da ne domin ba ni faɗar su zuwa ne ni Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To wataran muridi na shehi ya zo da gudu Ya ce ubana ya rasu tuntuna Amadu A bakin ciki na a yau shi ya mutu baya bin tijani Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
Sai shehi ya ce ka je kabari na saka tsaya Sannan ka ce ma ya zo guna ba zai tsaya Nan take ya taso ya zo gun shekana tijani Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
Duwanan ya ja za masa wuridin Tijaniya, ya yi shekara arba'in a cikin Tijaniya. Sannan ya koma ga Allah mai girma gwani rabani.
Kudin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To ga ma wata wani shehi ya rasu babba ne, har ma muridai suna waye zai tamu ne. Sai dai mu je gun Abul Abbasi shekana Tijani.
Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To a cikin karama ta ce akwai wani dan bashi Kasir gumi ne ana tsoron haduwa da shi To bari wa ku ji sunansa ana cewa da shi zununi Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To nan take shehi na Ahmad ya ce ku je Kun dan bashi zununu ku ce na ce ya je Ya zamo kalifa kan wurdinmu na gaskiya tijani Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To da zuwansu sai suka ce shai ya ce mana Ya ba mu kai yau kalifa kai ya nada mana Sai nan da nan ya ce daga yau na tuba sai tijani Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
To babbar karama ta ce ganin khairul wara Shi ko da yaushe ganin manzo baya jira Dukan wali yayi wa aka wa kamar da shi tijani Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
in yayi du'a'i akan abu sai ya tabbata nan take zai fari inda har ya ambata wannan karama sai shi ta fi gaban mutum mai rauni Nabalin makaroni shehi Ahmad ya tijani.
to wannan karamun ko daga su ma na tsaya kun tabbata ba kamar tijana auliya Dewa suna nan ba dama in ambatawa ne Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
Nishari na kaunar ka ka shaida don kuwa Zan ba da komai gare ka a yau har rayuwa Na zamo a yau ban da komai ni sai Amada Tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
To a cikin masoya na ka ka sa ni sahun gaba Na zamo ina jagora ba wata fargaba Ni ne nake kawo kowa gun shi kana Tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
To domin magahuta har suka na ma suke suna takewa sharif uba wai shi ya sake ya kyale kowa wai shi ya dau Ahmad Tijani.
Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
Iya ya bala ba su gani na bara na zo gare ka kalamin ce min hatara in zai yi waka na yau duka ba wani tsaitsaya ba rauni.
Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
To in zan karatu kalamin ce min shehana Dan yau karatun ba na shakkun ko'ina Sannan amarya na zama tabakar dawu da ya tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
Ya Allah kalamin jar zo kanka na duniya Hada lahira duka bandan khairul anbiya Na roƙe ka Allah ka ban domin girman ka ya mannani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
Doni dan sharabu bashe na yi tawasu ne Ahuwa can arziki kuma in zama kamili Duk yanuwa na ya zama sun huta shehu nan a gare ni Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
Ke har iyalai da yaya she wasan da su Har abokai masoya she wada da su Hada mamuri da fice amin amin ya ikhwani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
ba za na manta shirif awwal da jazuli ba har ma abubakari su fi ban bar shi ba ga yayi lami da shi ma shewa ɗa da shi tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
ya yayi mami tijani ka zam da fahim mudu duk masu cutar me in suka doso su gudu Allah ka kare mu sharrin shaidanu na wannan karni Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
kibiyar kashe yi ka harbawa makiya garan da wanda ke min sharri ya yi jifa garan to kada duka sassauta masu duka gama da su tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
da ya masoya tijana nan ni zan tsaya sharif uba ne fa sunan gun mai tambaya masoyin mustapha kuma mai kauna ga shek tijani Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
lallai sharibu uba ka zan babban asado daga jin yaban ka hakika ka san ahmadu Allah ya bar mu da kai don girman sayyidil kaunaini Kunnabalin makatuni shehi Ahmadu Tijjani.
lafiya sannan ka ƙara cika shi da kairul anbiya ibaban fadila sharifu ubaji kan sayyidul kaunaini Kudnabul makatuni shehi Ahmad Tijani.
Ika da do salatin ka mai zo kaya wahido Mun Mustapha mai birnin Makka Muhammadu Ki da Ali da sahabbai duka da da surabani Kudnabul makatuni shehi Ahmad Tijani.
Kun mai tambayar mai raira kasidar yanwa Rabi'u Umar Sharifu bana boyuwa Wannan da aka kira shi da taka lafiya ikwani يا بد بالمكتوم شيء عمد التجاني